أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to Allah da ikonsa kamar yadda yake wakana karatunmu na rai ladi na littafi na adabul mufrad littafin mu'allaf wane ne mai littafi Muhammad bin Ismail shine al-Bukhari ko littafin shi da ya shahara da shi sahihul Bukhari wannan adabul mufrad ɗaya ne daga cikin littattafansa a wancan satin mun kare babe na 29 wanda yake bayanin babun man wasala rahimahu ahabbahu Allah kuma mai bayanin salatul rahim babe na 28 baya babun salatul rahim tazid bil umr inda muka yi bayani muka ce malamai sun kasu gano gida biyu akan wa'an suka ce albarka ce za a sa a cikin rayuwar wasu wasu ka ce a ziyada ala haƙiƙatiha wanda suka yi rinjaye dai kawai ziyada ala haƙiƙatiha za a ƙara kwanukan ne za a ƙara ma mun tattauna wani matsalar mu kare zan mu tashi babe na talatin shine babun birril aqrabi fal aqrabi me yake ne bir dai muka ce biyayya ko kirki yin biyayya da kirki sai ce aqrabi fal aqrabi makusanci zuwa mu yi bayanin sai ko wancan satin shi ma mai bayani ana zumunci zumunci zumunci to in ka ɗauki duniya ai gaba ɗaya kowa ɗan uwanka ne don da kullukun mai tunan kowa daga adam ya zo kenan ko da misali yanzu mu zauna nan muna ga mu ba yan uwa na shi ne ba amma dai aka fito kakanmu na biyar sai ga mutane da dama sun gamu to da wannan malamai sai sai kasance zumuncin gida biyu suka ware zumunci wajibi suka ware zumunci mustahabi tunda nan zo an yi ta hadisai wanda bai sanar da zumunci za a mai kaza za a mai kaza da narko da azaba har ma wasu malamai suna sa yanke zumunci cikin kaba'ir to kenan sai sama sai malamai suka yi bayani suka ce zumuncin ya kasu gida biyu da kwai wanda zumuncin wajibi ne a yi shi da ko kuma wanda yake zumunci mustahabi wani ne zumunci wajibi makusantanka muharramanka makusanta muharramai waɗanda babu aure tsakaninka to wannan wajibi ne kai sadan musu zumunci idan ba sadan musu zumunci ba wannan shi ne duk wannan laifin da ake faɗorawa zai hau kanka kenan su ne misali maka zana na farko ne uwa baba yan uwa mace ɗan uwa namiji zai ko baya a ahala da waje uwa ka kwana yau uwa da kawo uwa da wan hoton uwa da kuma ta kwana am wajen baba yin shi ko kanwar shi ko kuma wani shi ko kanin shi ta kwana ka zo biyan su kenan haka ne a jini huzurori ai musu cikin wajibi tunda su huzurori ai da kwai aure tsakankanu kenan wannan wanda babu aure tsakanin kenan su ne dole ne ka musu zumunta wanda su ne in baka musu zumunta ba wannan ta abubuwan da muke hudu zai hau kanka su kuzurori da aka tambaye malamai akan ma hukumar ziyaratul abana'il a'mam wa abana'il halat suka ce su ma ziyarar su wannan mustahabi amma dai da kai mura'at da za a kiyaye ka a ziyarci kuzurori da wani abubuwa tunda ai da kai aure tsakanin mun yi bayani sai in ziyarar ba fitina kamar zan mutum bai share kawa bai sallama ce ya kawo kuzin ishi zumunci al'adar ma yi ita ta duke kamar wanda kenan malamai suka ce sai dai inda buharri kenan da wanda ko da baban ku kake kuma ko kuma da kaje ziyare kuma a gaban miji ne ka zo ku gaisa kuma yadda za ta fito ma kar ta fito ma yadda take fitowa sauran wa'ansu kai a ƙarshe ma malamai suka yi bayar suka ce ziyare in ta janyo wata fitina ta kuzin ba sai an yi ta ba kamar a je daman an so a muka auren gida Allah bai karanta ba ko ko miji yana da kishi wani ba sai a yi ba su dai wannan wanda muka zana su ne wajibi wanda dole sai an musu zumunta shi ne ne ce babin akarabu fal'akarabu ziyarata makusanci sannan makusanci kenan zai jari masu kamar kwarɗar wanda suka farawa ga wajibin ga wajibin to ruwa sai ita ce zan mu fara da ita ce a cikin wanda littafin shi ne hadisi na nawa na sattin shi ne hadisi na sattin kuma ruwaya ce wadda baikin ta zo a nan adabin murar ta zo a cikin ibn abi shayba ya hukunta kuma albani ya sa hata a cikin sahih al-adab al-mufrad albani ya hassana ta ita wani wanda zamu karanta kenan ruwaya ce mai kyau insha Allah sai yace
قال حدثنا رسول الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بخير عن خالد عن خالد بن معدن عن عن المقدم بن معدي معدي معد كريبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب
idan yana karanta kullum muna bayani mura karatun zuci tare da shi mura karanta tare da shi don mura gaban karatun da fasare kuma duk idan muka zo kowa ya kokari na rike karanyo a gurin shi kalamar risas kenan idan wata kalma mai wahala ce sai ka ja layi ne ka rubuta fasar ta ta da ƙasa tun da kalmomin kullum kalmomin su ne suke maimaita kansu in wata kalma ka ganta anan ko da ta komo daga can hurufin ziyada ne shige ta da kahuda sai ka gane abin da take nufi wannan ruwa ta sattin ta ce hadasana haiwatu bin shubaihin kala hadasana bakiya bakiya na da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imam malik don wannan sunan shi ke zawa a bakiya kaɗai don shahara shi an bakhir an khalid bin ma'adan an miqdam bin ma'ad al-karabi wannan shine sahabin ya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miqdam malamai suna cewa ya rawaito daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen hadisi guda 40 shi miqdam kenan shi miqdam din shine yace sami'a rasul sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa iji miqdam inna allaha yusikum Allah yana muku wasiya bi ummahatikum ga uwayenku mata summa yusikum bi ummahatikum kuma dai Allah yana muku wasiya ga uwayenku mata summa yusikum bi abaikum sannan kuma Allah yana muku wasiya ga uwayenku maza baba summa yusikum bi bil aqrabi fal aqrab kuma yana muku wasici da makusanci sannan makusanci kaga nan me zaka gane sai da yasa ma mamma so nawa so biyu to kwana ya zo ce ma baba kamar hadisan ruwa da muka wuce can baya sai ya sama uwa wani guri so uku kuma ke sama baba na hudu nan kaga yace Allah na muku wasiti kenan ku yi kirki ku yi biyayya ga uwayen ku mata ya sake cewa uwayen ku mata to kwana yazo ce babannin ku maza to kwana yace summa bil yusiku yana muku wasiya bil aqrabi fal aqrab makusanci sannan makusanci kenan ka sa su ajiye na far'on kenan ka huda inna baba kenan nan makusanci sannan makusancewa za kawo ɗan uwa mace kuma ɗan uwa na miji kenan shi ne nan bil akar fal akar sai ka yi super order ka jera su kamar da ruwayoyi da suka wuce can baya shi ne ke ne kenan ma shi tafadu min hadal hadis dai shi ma dai sillatin rahim ce a sa uwa gaba baba su sannan akarabu fal akar kalma su abanin babu yana ga sai ruwaya ta 61 sai ya ce
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خسرج بن عثمان أبو, أبو الخطاب السعيد سعيدي السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أخرج على كل قاطع الرحم لما لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صربها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فاسأله فاسأله فاسأله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأعمال بني آدم تعرض على على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم فلا يقبل فلا يقبل عمل قاطع الرحم to wannan ruwaya ta nawa ita ruwaya ce ita ma ahmad ya hudo ta bai ya hudo ta kuma albani ya hassana ta ita ma wannan ruwaya da za mu karanta sai take cewa hadasna musa bin isma'il musa dan isma'il ya ba mu labari kala ya ce hadasna hazaraju hazaraju bin usman ya ba mu labari shine abu haddabi as-sa'di kala ya ce ahbarana abu ayuba abu ayuba ya ba mu labari wane ne abu ayuba shine sulaimanu maula usman bin affan shi abu ayuba na sunan shi sulaiman kuma maula dan aka ce maula bararren bawa wanda bawa ne kuma aka iya tashi kenan asalin shi sulaiman din nan bawan wane ne usman bin affan dan wane ce abu ayuba sulaiman maula abu ayuba suleiman sunan shi shine maula da usman bin affan college kenan waye ke wadda wannan magana waye bai ba labarin man abu ayyuba ko suleiman shine ke yace kale yace kenan kale nan tarja ila abu ayyuba suleiman maula usman me yace yace ja ana abu hurairah da abu hurairah ta yazo mana abu hurairah yazo mana abu hurairah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kowa rawato hadisi sunansa abdulrahman bin sahar addausi al-sahih to shi wanda ya ce abu huraira ya zo mana yaushe ne ya zo mana kamar suna wani majalisi na karatu ko masallaci ko majalisi na karatu sai abu huraira ya zo musu kenan ja'ana abu huraira yaushe ne zai gama lokacin da yarkin sai ce ashiyata hamis maritan alhamis maritan alhamis lailatul juma'a daren juma'a kenan zaka dauki darasi a nan yaushe ne daren juma'a jeji da manata shine daren juma'a tun da kaga wannan ruwa ma ce a ba hurera ya zo musulma abin raurau ka gani ya bude ma ce a ba hurera ya zo mana a shiyatul hamis maritan alhamis jeji lailatul juma'a daren juma'a kenan wasu a ɗaukar daren juma'a kamar rai juma'a ne da dare a ita daren juma'a kamar yanzu yau daren yau tiraci daren litinin ne yawa kenan daren juma'a ka ɗauke shi maretan alhamisi da shi ne daren juma'a kenan abubuwa da ya zo musu bararece ne ya zo musu tarai alhamisi daren juma'a to da ya zo gurin a bakurera ya zo majalisun nasu gurin karatu da ya zo ma faƙala sai ya ci kan ya zamna ya fara ba su darasin ya fara karatun sai ka shigo masallaci kuwa zuwa da sai sai sai magana na faƙa da shi ne a bakurera ya ce ga magana a bakurera sai ya ce o har ruju ala kulli ƙaɗi'in rahimin lamma kama inda na o har ruju min alharaj ba haraj ne ba tunda ba mai dace min alharaj me haraj ina kumtatawa ko ina musgunawa ko ina kuntatawa ko ina matsawa kenan a bakurera sai ce ina kuntatawa a bisa duk dukkan mai yanke zumunta ya tashi daga gurinmu ina kuntata a bisa dukkan mai yanke zumunta ya yi ya tashi daga gurinmu kamar na shigo nan kai in zo da in zauna sai ce ina kuntata a bisa mai laifi kaza ya tashi kenan ke zamna ma a majalisa kenan a baku rera ya kori kenan dukkan wanda yake yanke zumunta kai mi kai zamna ma a gurin shi ne ko har wiji ina kumtatawa ko ina musgunawa a bisa dukkan kaɗin rahim mai yanke zumunta lamma ƙarin inda na yana ya tashi daga inda na da gurin kai tsaye a gurin kwanabe kun aikira ki a ga kai aibaka bayyana kanka ba ciki jama'a aibaka ce ko da ka yanke zumunta aibaka tashi ba so sai aka yi shiru kwanabe kun ahadun ba wanda ya tashi hatta kala salasan har sai da ya waɗi su uku yana rufete ne ina kumtatawa dukkan mai yanke zumunta ya tashi daga wannan gurin da umar da dress a ba hulira sai da waɗi su uku ba wanda ya tashi to sai zo zamna ya yi majalisun shi ya yi bayanin shi ya karatun shi ya kare to amma dai a cikin nasu da wani ɗan samani shi ne yake zumunta ne to da aka kare kan sima shi ɗan samani ne ya san dai abin nan dai yake zumunta na babban laifi ne to da aka kare karatun shi ne ce fa'ata fatan amma tallahu sai wani saurayi da aka kare majalisin fa'ata sai ya je fa'ata fatan sai wani saurayi ya je amma tallahu gurin wata baba ne shi amma ita ce kanwai wuyar baba ko ko kanwar baba mu da wasu sai mu ce mata baba ne ko kenan sai wani saurayi bayan an kare majalisin fa'ata fata amma tallahu sai wani saurayi ya je gurin babane shi kad saramaha munzu saratai saramaha nan qada'aha albatta kamar ya yanke mata zumunci kwata kwata shine sifal sarfil arabiya saramaha idza qada'aha albatta kenan kad sarama ya yanke mata zumunta munzu saratai ne matsayin shekara biyu shi wannan sarwana a shekara biyu ya yanke zumunta da ita wannan an mata shi to da aka kare karatu ma shi sahabin annabi ya faɗi wannan magana sai ya tare gurin ta fada hala alaiha sai ya shigo gurinta fada hala alaiha sai ya shigo gurinta shi wannan saurayin faqalat lahu da ta gaishe ma sai ta ce ne ya bin ahi ya dan dan uwana ya bin ahi ya dan dan uwana ma ja atika me ya kawo ka ko yanzu ba al'ada mu nan in ka jima baka ce gidan mutum ziyara ba ko il uwaka ko tantinka ai ga yace ce ma lafiya ko ko batan kai kai irin wannan ne ita ce lafiya ko batan kai kai a yanzu wani adam wannan kenan shi ne faƙalat lahu ita wannan amma in tashi ta ce mai mu ya bi na ahi ya ɗan ƴan kwana ma sha abika mi ya kawo ka ta san dai ba banza ba tunda tana matsayin baba ne shi a shekara biyu da shigo bai gaida ta kuma suna gari ɗaya kar sarama ya yanke mata zumunci albatta to sai ya gaya mata hujja bai karya ba tunda imani ya fara kama shi sai ya ce kala sai samari ya ci abin da ya sa na zo baba sami'tu aba huraira ta ya kulu dan naji aba huraira yana cewa kaza wa kaza yana cewa kaza kaza shine yana cewa a gudda a gudda ina kuntatawa da dukkan mai yanke zumunci ya tashi daga wannan sai saurayi wadda gaskiya ce abin da yasa nazo kai da kinna daga fa daga majalisi muke na aba huraira sahabin manzon Allah kan ya fara karatun da nashi sai ya ce yana kuntata din mai yanke zumunta ya tashi daga majalisi to na san kenan zumunci babban abu ne don wani da aka kare majalisi ma shi ya sa na zo ƙalat sai ta ce wace ita baba ne sai ta ce irja ilahi koma gurin shi shi a babu rairai fasalhu ka tambaye shi lima ƙala zaka me yasa ya faɗi wannan magana zaka wannan kenan magana me yasa faɗi ba wata magana ce wani ina kuntatawa a bisa dukkan mai yake zumunta ya tashi daga wannan gurin namu to ita amma baba ta ce koma ka je ka tambaye a babu rairar mi yasa ya hudu wannan magana kala samari ya ce kala sai samari kenan ya koma ko da ya kuma guri a babu rairar ya bashi ya rabanta mai ce kaza kaza kaza da wannan magana da ka yi ɗazufa ni ina ciki kumya ce ta hana ni in tashi cikin jama'a amma dai na gyara da karatu ma tashi na je gidan babaye na zan gaida ta amma dai ta ce in zo in tambaye ka me yasa kai wannan magana shi ne kala sai a baku raira ya ce abin da ya sa yi wannan magana ya ce sami itun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya kulu abin da ya sa ne wannan magana don na ji manzan ma'aikin allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ga huje innal a'mali bani adama lalle ayyukan dan adam tu'rudu alallahi ana bujurto ta ana kawo ta gurin allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya ashiyata kullu hamisi maritan dukkan alhamisi lailatul juma'a daren juma'a fala yaqbalu Allah baya karbai amma da qati'i rahim aikin me yanke zumunta kamar ayyuka da muke ne yau gobe na alheri sallah azumi zakka sadar da zumunci da ayyuka da muke ai Allah dama ya riga ya sa abin da muke ko bayan wannan kuma ana kai mai duk jedi suwar sai mala'iku su ce wani ga fayil din shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya sadar da zumunci yayi sadaka yayi kaza a cikin wannan in an ka aka ce bai bai zumunta wannan to Allah fala ya kabala Allah bai amsa kuma wannan yaushe ne ake kawo wani abin rai alhamis kenan dan wannan ne a ba hurira da yazo a ranar da zai zamna yace duk me yake zumunta yayi ya tashi da gurin kenan me zan mu gane zumunta tana da tana da abin girma kuma ga nan hadisi ne hasan albani hasana shi kenan duk ayyuka da ake bujurtawa ai da kowace ruwaya inda ana bujurto aiki ranar kaza he wanda suke gaba ba a gafarta ba su irin wannan kenan shige shi yana kenan shi ma duk ranar alhamisi da mace ake bujurto aiki daren juma'a amma dai in mutum ya yanki ya irin wannan na samarin nan da wata baba ne ka ko rafa ne ka ko wata mai wannan wanda suke wajibin dai wajibi ka yanke mata sarama ka yanke mata shekara biyu kenan baka ciki kenan mutum sai bai kwari mu gyara kamar yadda shi ma dan samari ya gyara sai ruwa ta gabe ci
حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن عالم بن علي عن ابن عمر قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى أجره الله تعالى إلا أجره الله تعالى في فيها وابدأوا بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب وإن كان فضلا فناول وإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا يتي فناول to ita ma wannan ruwaya da afaha albani amma dai laha shawahidu fi ahadisul ukra allafas huna sigar da ya zo nan lafazin dana da aifiri da afa albani amma dai hadis lahu shawahidin ukura zai ga abu kamar an ta'afa shi nan amma dai yana da shawahidin ukura wanda ingantattun hadisai kenan za ta zama to ita ma ma'anar ta tafi gidi kenan isnadin ne ko wani ya shigo da ita sai a sa ba ruwayi amma dai alhadis lahu shawahidin ukura to fasara hadis sai ce حدثنا محمد بن عمران محمد بن عمران يبام لاباري عن أبي ليلى دك أبي ليلى قال يجي حدثنا أيوب بن جابر الحارثي أيوب بن جابر الحارثي يبام لاباري شكما دك آدم بن علي عن بن عمر دك دم عمر يدى الله تتبتع قريش ابن عمر يجي ما أنفق رجل على نفسه mutum bai ciyar ba a bisa kan shi abin da zaka ciyar na kanka Allah baka abin da zaka ci na kanka ba wa ahalihi da kuma iyallan shi ya hata sibuha yayi abin kuma ya ciyar da kan nashi da iyallan nashi ya hata sibuha yana kwadan Allah ya bashi lada in haka ce ihtisab abin da zaka yi shi dan Allah kana kwadan Allah ya baka lada kamar can da ya ce masa sama ramadana imanan wa kusaban wanda ya azuma wata ramadana da imani da kuma yana kwadan lada kenan shi da ihtisab kenan ya hata sibuha yana yana kwaɗan Allah ya biya shi lada yana da niyya Allah yana yayi niyya yayi abin ne dan Allah ba shi lada yace illa ajrahu Allah sai Allah ya ba shi ladan wannan ko da kai shi ne ciyar illa ajrahu Allah sai dai Allah ya ba shi wannan lada ta'ala madaukaki fiha a cikin wannan a cikin a cikin abin da ya ciyar akan nashi da iyallan shi yace wabda ka fara biman ta'ulu man ta'ulu man da zama ka nafaqatu ta'ul kenan ka fara da wanda yake tilasta ka ci da shi kenan ta'ulu ai man da zama ka nafaqatu ka fara da wanda yake tilas ɗinka ka ci da shi fa in kana fadalan alfadal albaqiya idan yayi sura fal aqrabul aqraba sannan makusanci zuwa makusanci wa in kana fadalan idan kuma yi sura fanawul kowa ma samu na la samu kenan hika ba kowa ba mu kuma me yake ne nan hadisin muka ce wanda zai hadisi lahu shawahid al-ukhra muna iya dauko ɗaya daga cikin shawahid din shi da koyi hadisi din Jabir wanda yana cikin sahih Muslim inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an fi ibda bi nafsika ka fara ciyar da kanka kuma yace summa ahalika sannan iyallanka an haka ce iyallanka wa iyallanka matarka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka fara ciyar da kanka sannan iyallaka kenan matarka kuma sai ce wa in kana fadalan idan yayi sura sai ce fal aqrabul aqrab sannan makusanci zuwa makusanci wa in kana fadalan idan yayi sura yace haka za wa haka za sannan ka ba da wannan ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan me yake ne kenan a fara da gida kenan idan Allah ya baka yalwa wadata na daya kai ka ci da kaci da kaci da kanka ai da kowane dukiya da Allah ke baka ai banna ne Allah ya hada kai banna ka watsa shi ne Allah hada amma dai kenan kai ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi Allah ka more duniya ana son wani dan in baka yi ba suke sai ta yi wannan dukiya da Allah baka gadi ne kake ai da kowane dukiya da Allah ke baka ka zama mai gadi a kanta ai ka samu mutum Allah ba shi dukiya kamar ni amma dai sai dai ci kaura matar shi ta sa zawarawa a ta wani yarci kaji ko yayi kaza wasu ana yau da ita a daidaita kuma shi kuma ya yi ƙarfin bila wajen nawa a gari ya yi ƙarfin wajen mota nawa to kaga wannan ai mai gadi mai gadin duke ne kamar wani ne yake tara wani ne yake tsarewa eh zai da kuma yadda kun cika ga ya kai shekara su kuwa kai sattu duka kenan da ka kai sattu kuwa ya fara sallama da duniya kenan sai ga wani ne yake tarawa to irin wani duke ita ce ba a so Allah baka dukiya mai albarka kenan shi ne ce nan mutum bai ciyar ba a bisa kan shi wa ahalifi da kuma iyalan shi iyalan shi kenan matar shi kenan hatta ci da matarka lada kake samu shi ce ya hata sibuwa kayi abin kuma dan Allah ya baka ladan illa ajarahu Allah ta'ala sai Allah ya baka ladan nan wabda abi man ta'udu ka fara da wanda ci da su yake dole a kanka waye ci da su yake dole a kanka a don a mata ta zo turko matarka iyanka uwayenka su ne dole malamai suka ce haƙanninka da yayinka kamar yanzu a ce kai mai kuɗi ne sosai ka mallaki komi wanka ya kwana da yima ko kanan Allah sai ya kama karanta shi kiyama amma dai ne sai ce ka fara da yallanka da kanka yallanka matarka tukwana ya zo ce wabda abi man ta'ul gina ka fara da wanda ya lezanci ci da shi dole sai ce fa in kana fadalan kenan in ka ci da gida ya goshi kenan ya yi saurako sai ka zo fal'akarabul akarab sai ka zo makusanci zuwa gida an koshi iya sun koshi mata ta koshi kenan sai ka zo a uwa ita ja su mamanta uri ne uwa tana su mamanta bada mata uri uwa su wale zumta ne sai ka zo kenan yayinka kanninka kuzunoninka rafannanka kowa samu gawar garwa jabir kenan ka zama to ka bada gabas ka bada yamma kowa ci shi da fal'akar fa in kana fadala in yi sura fa nawul haɗin gari ba kowa ka ba amma dai ka fara daga ina daga gida babu na 31 sai ce babu latan zulul rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim rahama ba ta sabka a bisa mutane waɗanda a cikin su da kai mai yanke zumunta rahama ba ta sabka a bisa mutane wanda a cikin su da kai mai yanke zumunta latan zulul rahama rahama ba ta sabka ala kaumin abisa fihim qati'u rahim a cikin sa akwai mai yanke to ita wannan ruwaye sai suka ce da abaha albani jiddan albani ya da'afa ta sosai ko ba ma albani ba malamai dama sun da'afa wannan ruwaye me yasa saboda kamar tana tana gamuwa da aya bari fasata mu shi karanta
قال حد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو عدام قال سمعت عبد الله بن أبي أبي عوفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم إن الرحمة شيوا دي رحمة حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى يزن تامن كوي بام لاباري قال يجي أخبرنا سليمان سليمان يبام لاباري أبو إدام شيني أبو إدام قال يجي سميت عبد الله بن أوفا عبد الله بن أوفا شيني صحابه kusan kubanan ne gurinsu ya ƙuli yana cewa abdullahi bin aufa ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rahmata cewa dai rahama la tanzilu ba ta sabka ala qaumin absa mutane bihim qati urahim a cikin su da koi mai yanke zumunta to me yasa malamai suka ta afa wannan ruwa suka ce ta yi karo da aya inna rahmati inna rahmati wasi'at kulli shay har kafiri yana samun rahama yanzu da wanda suka da abubuwan ruwa suka ce har kafiri rahama ubangiji har kafiri yana samun ta ai Allah a rahamaniya ya ba kowa da kafiri da musulmi kowa ba shi rahama don wani dalilin kenan suka da abubuwan ruwa da ita rahama Allah kowa yana rahama yana samun ta rahama ti wasi'at kulli shay rahama ubangiji ta yalwace dukkan abu kowa na samun ta shi ne sabon da afin nata sai babi na 32 babu ismul qati'ul lahim in aka ce ismul laifi ko kuma zunubin qati'u me yake zumunta zunubi ko laifi nawa na me yake zumunta sai ce قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع الرحم حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح يبام لاباري يتي حدثنا ليس شي كما دغ ليس قال حدثنا أقيد عن ابن شهاب وابن شهاب mu da sunan shi nan zuhuri ko imam zuhuri shine ibn shab yace ahbarani muhammadu bin jubair bin muda muhammadu danwa dan jubairu jubairwa dan muda ina sahabiya nan zubair wa sahabu muhammadu shi kan wani ne muhammadu bin jubairu bin muda muhammadu dan jubairu dan muda sai ce anna jubair bin mud'im ahbarahu jubair dan mud'im ya bashi labari kenan sahabin wayna jubair bin jubair bin mud'im shine sahabin ko kenan mud'i jubair wa baban shi mud'im muhammadun wannan kuma shi kan mud'im ne ko daga cikin sahabbai wa jubair bin mud'im ya ɗaya daga cikin sahabbai ya shiga musulunci bayan gazawatul badar yana daga cikin asarar badar lokacin da aka yi badar ba an kamo musulmi a suka yi yakin badar su 300 da wani abu ne ko su kuma kafaritan su dubu ko to a kashe musulmi guda nawa a kashe musulmi guda nawa guda sha musulmi sha huda a kashe a kashe kafirai nawa saba'in kuma aka kamo kafirai saba'in kamar prison da ya a yakin badar to wannan saba'in inda aka kamo sai aka zo ina da su madina sai aka dora musu annabi dora musu diya tara tunda a can makka aikin masu kudi ne sun sani sai a ce an daidai karfin ka daidai daidai tsadakka daidai karfin ka daidai tsadakka in kai mai kudi sosai da sai a dora ga kudi da dama in kai talaka ne daidai wannan wanda kuma shiru ne kawai ya ku bayan ya zo yaki sai a ce a kawo shi sai a tattaro yaran madina guda goma sai a ce koya musu karatu da rubutu ba addini ba lir ekir island larabci island ne kawai koce lang kenan wanda za a wa tara a wa tara wanda bai kai a mai tara ba sai a kamo shi a ba shi yara guda goma a ce ba ka koma ba garin ku sai su iya su iya karantawa su iya rubutawa zan koma to shi wannan jubair bin mudi yana da cikin wannan saba'in da aka kamo na asarar badar a lokacin da bai musulunta ba ya share kayakin badar yana kotan kafirai da aka ajiye su kusan masallaci aka ajiye su su duka prison in Niger na badar to duk suna ji abin da ake a masallaci wata ran annabi ya zo na karanta suratu do wa do wa tarun masdu to tun na musulunci ya shiga shi amma dai a lokacin bai ce ba ya musulunta sai da sa da ke mai kudi ne yasa aka kawo fansar tashi ya bada sai ya ce ya musulunta haka ce me yasa kai haka tun da farko baka wani ce a'a dan ka a ce dan tsoro ne musulunta ba dan kai ba da abin sai ba da abin kuma sai musulunta shi wannan wane Jubair bin Mudim ko baban nashi shine wa Mudim shi ko Mudim bai musulunta ba amma dai da koyawa annabi wani kirki wanda annabi bai mance kirkin da lokacin da aka kamo asara badar din su yan kasar na badar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jubair da babanka yana raye zo ce in bada ka ko in bada ku gaba daya da na bada ku me yasa dan yawa annabi wani kirki tun farko farko musulunci kuma Allah sa dai bai musulunta ba wani kirki ne wa annabi da farko musulunci ba da ko lokacin da annabi bai ta da'ifa ya ta yi farko musulunci lokacin da yan maka suke matsa annabi ai ya ta yi da'ifa yayi kiran su ko to a da'ifa ya suka sa wawaye su ne me suka shi annabi to lokacin da ya kuma daga ɗa'ifa ɗan maka sun samu labari annabi ya je garin ɗa'ifa sai suka aika mai kai shigo garin masu suka ce kenan ka je can ka ɓata mu suna a ce ɗan maka ya zo da sabon addini in ka zo maka kaka shigo mun kore ka da annabi ya zo sai tsaya bakin gari ya zamna da ya zamna bakin gari bai shiga gari ba shi da yaran shi annabi sai wannan mutum kuma yana cikin bulaguro ya zo daga bulaguro zai shigo maka sai ga annabi ya ce ya muhammad ya ce muhammadu bai kake ana ya ce a kaji kaji abin da aka yi ce a ai basu da izinin su hana ka kai jininka ne garinku ne hau bayan ragubila sai ya hau bayan ragun mudayim annabi sai ya sayo shi haggarin maka da shi mai kuɗi ne irin wanda ake jin magana su ne ya sayo da annaba haggarin maka ya ce shi ne ya yi belin shi kan wanda ya taba shi ya zama to wannan kyautata da yawa annabi annabi lokacin da aka kamo asara ba da sai ke gawa ɗan shi ya ce da babanka yana raye da an sake kama in ya zo ci a sake ka ke da shi ne kaɗan daga cikin tarihin mu da yamiyar shi kuma shubairu shi ne ɗan shi sahabi ne to shi wannan zubairu bin mudab in sahabin ahbarahu ya bashi labari yace annahu sami'a rasul sallallahu alaihi wasallama yaqul yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadkhulul jannata adu rahim me yake zumunta baya shiga aljanna fasare la yadkhulul jannata baya shiga aljanna qadi'ur rahim me yanke zumunta to me yanke zumunta baya shiga aljanna kawai haka in kana yanke zumunta kana sallah kana azumi kana zakka kana komi kamar irin wannan saurayin da muka wuce wanda ya yanke masa shekara biyu ɗan uwanka na wajibi ka yanke muku zumunci ba ka shiga aljanna ne ba ake ne ko koya ne ake ne eh sai dai yana sallah yana azumi kamar dai wannan samarin a ce sai mata haka nan ya shiga aljanna ko ya shiga ba to malamai su yi bayani guda biyu na suka ce wannan aka ce laye da kudu jannata kata warahim me yake zumunta ba ya shiga aljanna dole suka ce yake zumunta tana daga cikin kaba'ir ma suka ce ɗaya da cikin biyu ko ya kasance kafiri ne tsantsa wanda dama ai bai shiga aljanna ya yake zumunta kuma kafiri ne tsantsa wannan an gane na biyu kuma musulmi ne yake yake zumunta zai shiga wuta amma dai dalilin ceton manzan Allah daga ba zai fito daga wuta shiga ina aljanna dan shi dawwama a wuta khalidi na biha sai kafiri tsantsa ko mushriki tsantsa amma dai shi musulmi mai la ilaha illallah mai tauhidi kuma yake da laifi irin wannan bai zumunta bai kaza bai kaza za a kai shi ilmuta a dan hore shi kwana biyu daga ba kuma ya shiga aljanna abinda ba su dai Allah ya mu gaba da ai da kuma hadisai da muka yi a nan da dama inda nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wuto daga cikin wuta duk wanda bai taɓa ba shirka kuma a zice shi da kwatamcin kiyashin zarra na daga imani kwatamcin zarra kwatamcin kaza ta abudu su kenan cikin wuta ita in an shiga ana huta a saka aljanna amma dai amma a aqida ahlus sunna wa jama'a da kowa da suke tsaya ba haka ne ba amma da aqidar ahlus sunna wa jama'a muttafaqun alai ana iya shiga wuta a wuto aljanna kenan ana iya shiga kana cikin kamar a dan kore ka ne kwana biyu da dalilin ceton manzan Allah sai ka huyi daga ba sai a hudu ka a sa ka aljanna kamar wannan mai yanke zumunta sosai mai kuma yanzu misali mutum ya yi kuni ya yi sallah bai shirka ya yi sallah ya yi azumi ya yi komi ya yi amma dai sai ka samu kuma ya kuntata wa uwayen shi to ai bai shiga ba bai shiga ba aljanna tun tashin wato eh kenan shi dai daga baya ya shiga wuta kuma dalilin ceton manzan Allah zai shiga sai Allah ya hudo shi ya kashi aljanna kenan shi da ma'anar nan la yadkhulul jannata qati'ur rahim me yake zumunta baya shiga aljanna kenan bai shi yawa bai shiga ta tashin farko dole sai ya bi gidan yari kenan sai sa shi to gidan yari ne ba so kuma Allah ya mu dai gaba da Allah ya mu yawwa haka suka ce ba sai mu tashi ruwaya ta 65 ce kulufai قال حدثنا حجاج بن منحل قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت يا ربي إني إني يا ربي يا ربي في فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من أقطعك وعسل من وصلك
to ita ma wannan ruwaya bakin ta zo na adabul mufrad ahmad ya hudu ta a cikin musnad din shi kuma ibn habban ya hudu ya sa hada kuma albani ma ya hasana ta a cikin sahihul adabul mufrad daga cewa hadathana hajjaj bin minhal qala hadathana shu'ba qala akhbarna muhammad bin abd jabbar muhammad bin abd jabbar ya bamu labari kale ce samitu muhammad bin ka'ab ya ji muhammad dan ka'ab almajirin aba huraira shi muhammad bin ka'ab annahu sami'a aba huraira shi wani almajirin aba huraira muhammad bin ka'ab shine yaji aba huraira yuhdis yana bada labari an rasul sallallahu alaihi wasallama kala na annab sallallahu alaihi wasallama ya ce wane muhammad bin wa ka'ab yaji daga aba huraira yana bada labari ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce to me annabi ya ce innar rahima cewa da ita zumunta shujunatun in aka ce shajinatun a ruku shajar saiwa ko jijiya a ruku shajara ita ce ake cewa shijina kenan ita zumunta saiwa ce ko jijiya ce minar rahamani daga sunan Allah mai rahama kenan zumunta an ciro ta daga jijiyar sunan Allah mai rahama ai ta mi wana istaqat ko mi wani ruwaye kamar zumunta shajanatin jijiya ce ko saiwa ce minar rahamani daga sunan Allah ar-rahman zumunta sunanta rahima su Allah ko sunan shi ar-rahman to a can ba mi ruwa da dama inda lokacin da Allah ya halitta halitta zumunta take cewa tana neman tsari da me yake tako kuma muka ce mai karanci ruwaye a ranar lahira zumunta ta tashi a fata laha lisanun dalakun ko zalakun to nan ma zumunta ce take bayani me take cewa anan shine yace innar rahima ita zumunta shajaratun minar rahman sai wace daga sunan Allah mai rahama taqulu zatta ce ya rabbi ya ubangiji zumunci zai ce ya ubangiji inni zulumtu ni an zalunce ni ya rabbi ya ubangiji inni qudatu ni an yanke ni kamar kara ne take kaiwa ni an yanke ni ya rabbi ya ubangiji inni inni ni an mun kaza an mun kaza ya rabbi ya rabbi kamar kuka ne take kaiwa kuma ta take kaiwa ko ya rabbi inni zulumtu ya ubangiji ni an zalunce ni ya rabbi inni qudatu ya ubangiji ni an an yanke ni ba a sada da ni ya rabbi ya ubangiji inni inni ni ni kenan an mun kaza an mun kaza an mun kaza ya rabbi ya rabbi tana kai fa tana ya ubangiji ya ubangiji fa yujibuha sai Allah ya amsa mata fa yujibuha Allah sai ya amsa mata in ya amsa mata sai ya ce ala tardaina yanzu zumunta biki yarda ba an aqta man kada aiki in yanki wa wanda ya yanke ki wa usilla man wasalaki kuma in sadarwa wanda ya sadar miki me muke ganewa wanda yake zumunta Allah zai yake mai duk wani alkhairai wanda ya sadar da zumunta Allah ya sadar mai duk wani alkhairai shi ne ke nena sai ruwaya ta 66 jaka cike mai cike ta makari قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سلم سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة من إمارة السبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني بن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع أن تقطع الأرحام ويقطع المكوي ويعصى المرشد to ita ma wannan ruwaye ruwaya ce albani ya sa hada a cikin silsila تجي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ابن قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت شي wannan سعيد بن سمعان yace سمعت أبا هريرة ناجي أبا هريرة يتعوذ yana neman tsari kamar ya ji Abu Hurairah ya ta'awuz yana neman tsari neman tsari da ni min imaratu sibiyan ka Allah kai shi lokacin da yara suke shugabanci imaratu sibiyan shugabancin yara kamar uku wasu faha'u da kuma wawaye kenan a bakwai da yake addu'a kan Allah ya kai ni lokacin da yara shugabanci da kuma wawaye kamar duniyar ta koma wanda suke ikonta yara ne da wawaye faƙada sa'id bin sam'an sai sa'id bin sam'an ya ce fa ahbarani ibn hasanat al-juhani sai ibn hasanat al-juhani ya bani labari kenan almajin aba hurairah guda annahu qala li aba hurairah ya ce wa aba hurairah ma ayatu zalika aya menene alama wannan aba hurairah ya ce Allah ina neman tsari ka Allah kai ne lokacin da yara suke shugabanci da kuma wawaye sai aka ce ma ayatu zalika to menene alama ta lokacin na wawaye ne da yara suke shugabanci tunda alamai tashin kiyama ce duniya ta zo ƙarshe shine iko zai koma kan wawaye da yara shine aka tambaye a bakwai da aka ce ma ayatu zalika menene alamai wannan kala sai a bakwai da yace an tuka da al arhama an tuka da al arhamu alamomin za a yanke zumunta babu zumunci a lokacin zumunta babu ita za a yanke ta mutum bai san ba zaga wani bai san kusan in shawa wanda kusan shawa ba ka sani ba kenan za a yake zumunta wayu da'ul magwi za abun mai banna mai rudi almagwi mai banna kenan duk za a rika bin mai banna wani in dai kai mai banna ne aka saka gaba duk wani responsibility an sa mai banna za abu mai banna wayu usa murshid kuma za a sabawa mai shirya suwa kenan duk wani mai shirya suwa an bashi wani responsibility zaka ana saba mai mai banna an bashi kuma sai a bi shi kenan shine alamomin in wannan zamanin ya zo zaga shugabanci na yara ne da wawaye kenan alamomin tashin alkiyama shine yace ta'awwazu min abu huraira ya ta'awwazu yana neman tsari min imaratu sibiyani daga shugabanci zamanin da zai kai isko shi na yara da shugabanni da wawaye kenan shi wanda ya rawaito hadisin sai yace kuma ai shi wannan ya bashi labari hasana ta juhuni sai je tambaya abu hurairah menene aya alama da zan mu gane wannan lokacin ne shine ya game yanke ni da kuma ayi biyayya ga mai banna mai rubi da kuma a rika sabawa mai shirye su ba kenan in kaga wannan lokacin yayi kenan lokacin kiyama ce ta kusa to daga nan zan mu tsaya sai mu tashi in sati ya kai mu na gaba da rai da lafiya sai mu tashi babi na 33 babun uqubatul qati'ur rahim fi dunya babi wanda zai bayani akan azabar da za'awa mai yanke zumunta tun a nan duniya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk